أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم نون لتاشينا همزية البوصيري زامو طورا دقا إندا مكاقوانا آه آه a baitin da muka kwana na ƙarshe ya ce waƙtafa isruhu suraƙatu fastahawatu fil ardi safinin jarda'u mun ji dai da suraka ana neman wanda zai nemo annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi raƙuma ɗari ko kuma wanda zai nemo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi da sayyidina abubakar a bashi raƙuma ɗari biyu shine dai aka sa wanted to suraka sai ya bi hanya akan cewa ko zai iya samu ya kamo su shine sun mana dahu to da ya zo kuma suraka sai dokinsa ya makale ƙarshe shi ɗin ma ƙasa ta kama shi ga alamar zai halaka sun mana dahu ba da masu yi matil kasfa wa ƙadiyan jidul gariƙan nida'u sun mana dahu sannan sai suraka ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya ce ya rasu ka taimaka sun mana dahu sannan suraka ya kira annabi ya bara ba da masu yi matil kasfa bayan ya ga alamun kisifewa eh shine ba da masimatul kasfa bayan ya ga alamun kisifewa cewa fa zai nutse ne fa a kasa kasa za ta cinye shi annida'u daman yin kira kai kira ka ce a taimake ka wa qad yanjidul gari garika ai wani lokacin yakan tsamar da wanda ya dilmiya shine qad ka san daman qad idan ta hadda fi'ili mudari'i to wani lokacin takan nuna taqaribi wani lokacin takan nuna ta karibi wani lokacin kuma takan nuna ta haƙiƙi eh to annida'u kisfewa annida'u kira wa qad yanjidul garika wani lokacin yakan tsamar da mutumin da ya bilmiya fadawal arda sa'iran was samawati ula fawqa lahu isra'u fadawal arda sa'iran was samawati ula fawqa laha isra'u fadawal arda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nade kasa zai magana akan Isra'i kenan da Mi'raji fada wal arda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nade kasa was samawati ula ya nade sama ma madaukakiya sa'iran fauka yana mai tafiya akan ta Isra'u yin Isra'i lahu ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya Isra'i shine fada wal arda sai ya nade kasa was samawati ula ya nade sama madaukakiya mana ya bi cikin ta wuce sa'iran halin kasancewa sa mai yin tafiya ta dare. Isra'u yin Isra'i fauka a saman talahu ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Isra'i. Fasifin lailatul lati kana lil muktari fiha alal buraqi istiwa'u. Fasifin lailatul lati kana lil muktari fiha alal buraqi istiwa'u. Fasifin lailata ka siffanta dare allati kana lil muktari. Fasifin lailata ka siffanta wannan daren. shine ka je karanta alqur'ani سبحان الذي أصري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فصف الليلة كصفا تدري التي وندى استواء daidaituwa alal buraki akan buraka kana lil muktari ya kasance ga zababban Allah fiha a cikin wannan daren ka siffanta wannan daren da annabi ya Isra'i shine fasifin lailata ka siffanta dare allati daren da al'istiwa daidaituwa alal buraki akan buraka kana lil muktari ya kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallam fiha a wannan daren wa taraqqa bihi ila qaba qausaini wa tilka siyadatul qasau wa taraqqa bihi ila qaba qausaini wa tilka siyadatul qasau wa taraqqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauhawa shine wa taraqqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauhawa hauhawa na zahiri kuma wata raƙa ya hauhawa hauhawa ta ma'ana ya yi sama sama ta zahiri kuma ya yi sama sama ta ɗaukaka shi ne wata raƙa annabi sallallahu alaihi ya hauhawa ya ɗaukaka cikin daraja bihi a wannan daren ila kaba kausain har ya samu matsayin nan da qur'ani yake cewa faka faka faka kaba kausaini a wadana wa tilka siyadatul qasa wa tilka wancanan ka darajar asiyadatu shugabanci ne ka asa'u mafi nisa eh tilka siyadatu wannan shugabanci ne fa ka asa'u wanda yake manisanci ba wanda ma isa ya nema Dr. Ali na Mangi radiyallahu ta'ala anhu yace kai ne wanda ka je babu wani wanda ya je yace ko a zuci cikin mazaje ya rasula kai ka je inda babu wanda ya je yace kai ko a zuci ma cikin mazaje ko a zuci ba wanda ya taba zuwa Isra'i da Mi'raj shine fatilkar siyaratul qasa wannan daraja ce madaukakiya manisanciya wanda ta yi nisan da ba wani bai taba yi ba kuma ba wanda zai yi ko a zuciya kuma inji Dr. Ali na Mangi rutabun tasqudul amani hasra dunaha ma wara'ahu nawara'u rutabun tasqadul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahun wara'u rutabun wannan darajar da ka samu ya rasulullah ta yin isra'i da mi'raji rutabun wata iriyar daraja ce tasqudul amaniyu wanda al'amaniyu dukkan wasu burace burace tasqudu tasqudu suke faduwa hasra saboda gajiyawa dunaha ba tare da sun iya kaiwa wannan gurin ba wata daraja ce wadda buri ma ya kasa ya buraci wannan abu shine al'amaniyu rutabun wata irin daraja ne al'amaniyu burace burace ma tasqudu ta fada hasara dan gajiyawa dunaha daga zuwa wannan gurin burin ma ya kasa burin ya samu wannan abu ma wara'ahunna wara'u wannan daraja da ka samu ya rasulullah ma wara'ahunna wara'u babu gaba shine ma wara'ahunna wara'u babu gaba a gabansa wara'an nan ma'an tana daga cikin albadul kalimat kalmomin da suna na ma'anar gaban suna na ma'anar bayansu ma wara a hunna wara'u babu wata a gaba a gabanta akwai kalmomi da yawa cikin arabiya wanda suna na gaba suna na bayansu kamar irin su irin su sa'iru ana cewa sa'iru saura ana cewa sa'iru gaba daya a karatun mu ina zaman na yakuta farida na fudda irin wannan kalmomin da yawa wanda suna suna nuna kishe suna nuna akasin su kamar irin su hanna hanna kuka hanna bege kaga in kaga ana kuka kaga akwai matsala to hanna kuka hanna bege irin su irin su mannu mannu baiwa kyauta kenan mannu kuma gori kaga suna na gaban suna irin wannan kalmomin suna da yawa sun fi dubbai in mutum ya bincike zai same su da yawa eh ma wara'a hunna wara'u babu wata gaba a gaban su kaga wara'a kaga an saba samu a ma'anar baya to ma wara'ahunna wara'u babu wata gaba gabanta wara'an nan ta ma'ana ta gaba ne summa wafa yuhaddisun nasa shukran idza atatuhu min rabbihin na'amahu summa wafa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan yayi isra'i da mi'raji summa wafa sannan sai ya dawo yuhaddisun nasa yana gaya wa mutane ga abin da yayi jiya shukran yana faɗa musu ne don godewa Allah iz domin anna ama'u ni'imomi a tathu sun zo masa min rabbihi daga ubangijinsa wa tahadda farta ba kulli muribin aw ya buka ma asyulil gusa'i gusa'u wa tahadda farta ba kulli muribin aw ya buka ma asyulil gusa'u wa tahadda a sai musu tahaddi cewa babu wanda ya isa yayi shine tahaddi shi ne ake cewa challenge ko kuma a hausa mu ce kalubale wata hadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalubalance su akan cewa babu wanda ya isa yayi ko kuma wata hadda ya kalubalance su cewa duk wanda yake shakkun cewa bai je sama ba to ya zo ai bayani duk wanda yake shakku yana daidai da shi to duk irin wannan wata hadda din duk za ta dauka kuma haka aka yi aka zauna kaje kaje Isra'i kaje Baitul Maqdis eh to shi kenan sai aka je aka nemo wanda suka san baitul maqdis to ga ya mana ya take Allah ya dauko baitul maqdis ya aje a gaban annabi ya ce ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza ya ta siffanta abin da tun yana gaya musu abin da suka sani har suka dawo yana gaya musu abin da ma basu ma san akwai shi ba ya ce to ai kuna da matafiya suwana suwana sun yi tafiya na wuce su a daidai guri kaza yaushe za su dawo za su dawo daidai rana kaza kafin ranar sai aka tafi bakin aka tafi bakin gari ana jira shin zai su zo ko ba su ba kuma suka zo a wannan lokacin to shine wannan wata hadda din eh wata hadda sai musu tahaddi ya kalubalance su cewa babu wanda ya isa ya zo da abin da ya zo da shi ko kuma wata hadda ya musu tahaddi cewa duk in dai kana shakku duk abin da kake kake so ka tambaya game da wannan gurin da yace ya je zai baka amsa to duk duk wannan za ta dauka kuma kowanne ya faru fartaba kullu muribi dukkan wani mai shakku sai ya shakku shine fartaba sai ya shakku kullum muribin dukkan wani mai kokonto a shine au din yana da ma'anar a ne au ya baka ma asiyul gusa'u al gusa'u yayi shine gusa'u yayi irin sa karmami leda shine da yayi kamar shara shine irin su leda kara shine a shin al gusa'u yayi da tarkace ya buka za su zauna ma asiyuli tare da kwaranyar ruwa idan ruwa ya balle ya taho da gudu kana ga leda da kara da sakaina za su zauna ai tafiya zai yi da su shine augusa'u shin yayi da kura ya buka za su zauna ma asiyuli tare da kwaranyar ruwa hamza aka ce ba za su zauna ba wa hawa ya da'u ila ilahi wa in shakka alaihi kufrun bihi wasdihaqu wasdiha'u wahawa ya da'u ilallahi wahawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wahawa sai ya zauna shi ma wannan wahawa ha babban da dauri yafi kyau wahawa ya da'u ilal ilahi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana kiran mutane zuwa ga Allah shine wahawa ya da'u ilal ilahi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna yana kiran mutane zuwa ga Allah wa in koda kuwa eh izdiha'u wazdiha'u wazdiha'u wazdiha'u takura masa da suke yi da isgilanci da suke masa shakka alaihi shakka alaihi wannan abin ya tsananta gare shi kufurin bihi saboda kafircin da suke masa amma duk da haka da ya ci gaba da kira da Allah duk da dai baya jin daɗin kafircin su shine wahawaye da wa'ila lillahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kira zuwa ga Allah wa in koda kuwa kufurin bihi kafirce masa da suke yi wazdiha wazdi wazdira'u da kuma iskilanci da suke yi masa shakka alaihi yayi yayi tsanani gare shi eh waya dullul wara alallahi bit tauhidi wa hawa al mahajjatul bayda'i waya dullul wara annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da talikai alallahi zuwa ga Allah bit tauhidi ta hanyar sa kadaita shi wa hawa al mahajjatu to wannan ita ce hanya bayda'u mai haske shine azo abu Allah shi kadai wawal mahajjatul baydau hanya ce mai haske saboda shi kafirci duhu ne haka qur'ani ya faɗa ko ah yad'unahu min az-zulumati yad'unahu wannan min al-kufri ila az-zulumat su kafirai kenan suna kira mutane zuwa ga haske ya koma duhu shi kuma yad'unahu min az-zulumati ila an-nur to wawal mahajjatul baydau hanya ta musulunci ta tauhidi ita ce hanya mai haske فبما رحمة من الله لانت سقرة من إبائهم سماء فبما رحمة من الله saboda rahamar Allah ne kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare su shine fa bima rahmatin min Allah saboda rahamar Allah ne sakratun fan dutse samma'u kurma kurman dutse lanat sai taushi min ibaihim daga bujirewar su eh shine fa bima rahmatin min Allah saboda rahamar Allah ne la na sakaratun dutse samma'u wanda yake kurman dutse min ibaihin na bijirewar sulana sai ya tausasa mana duk taurin kan nasu nan kuma suka dawo suka bi musulunci wastajabat lahu bi fatahin wa nasrin ba'da zakal qadra wal gabra'u wastajabat lahu eh wastajabat lahu sai suka amsa masa in ka tashi wannan zaka dauka akwai allafu wan nashru a murattabun sai ka ce al-khadra'u mai kura kura eh al-khadra'u sai ka dauko wannan al-khadra'u mai kura kura ita ce kasa a al-khadra'u shine mai kora kore daga qadara ne al-khadra'u mai kora kore ita ce sama wastajabat lahu sai ta amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi nasrin ta hanyar samun nasara lokacin da aka zo yakin badar Allah ya saukar da wasu mala'iku sun taimake shi a wajen yaki inni mumiddikum bi alfin minal mala'ikati murdifin ko bi alfin minal mala'ikati musawwimin to shine alqadra'u mai kura kura ai mai kora kore ita ce sama wastajabat lahu ta amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi nasarin ta hanyar taimako shine dai mala'ikun da suka sauka a yakin badar sai ka ɗauko nan sai ka ce wal gabra'u ita kuma mai kura-kura ƙasa kenan wasta jabat lahu sai ta amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa fathin ta hanyar yin fatahi shine Allah ya masa fatahi akai fatahu makka aka bude makka kaga fatahu makka ta kaga aka akai ba da zaka bayan haka eh to in kana so zaka yi daukar ta wannan hanyar kuma zai fassaru ko kuma ka fassara shi da sai ka ce wastajabal lahu sai suka amsa masa bi nasrin ta hanyar samun taimako wa fatahin da samun budi ba da zaka bayan haka kadra'u wal gabra'u sama da kasa duka aka samu wannan fatahi an samu taimako bi nasrin wa fatahin an samu nasara taimakon Allah an samu kuma fatahi kadra'u wal gabra'u sama da kasa duka duka wanda ka dauka duk fadaitin zai fasar kuma Allah da ma'anar za su fita wa da'at li amrihi al arabul arabul arabul arba'u wal jahiliyatul juhala'u wa da'at li amrihi al arabul arba'u wal jahiliyatul juhala'u wa da'at li amrihi al arbu larabawa al arbul arba'u larabawan da suka larabantu ma'ana larabawa na asali shine al arabul arba'u arba'u larabawan larabci wal jahiliyatu da ko mutanen jahiliya juhala'u kuma ga jahilai ne bayan lokacin da suke ciki sun sun turo lokacin jahiliya kuma su din ma jahilan ne wa ada'at amma sai suka yi biyayya li amrihi ga lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam al-arabul arba'u larabawa wanda suke arba'u la larabci balaraban da yake balarabe ne na asali balarabe na asali wanda ya gaji larabcin ta uwa ta uba to babu wani mutumin da ya kai shi gudun walakanci a duniya su ne larabawa mutum zai mutu ya taro ‘ya'yansu ya ce masa ya kowa ne almaniyatu waladdaniyatu mutuwa ba kaskanci ba ne almaniyatu waladdaniyatu mutuwa ba kaskanci ba ne ka san ku almaniyatu waladdaniyatu yana ga musu cewa su tsaya su kare mutuncinsu su kare addininsu ko da kwa za su mutu an zo za a maka wani abin da ba daidai ba ka nuna baka yadda ba ko da za ka rasa ranka shine fa almaniyatu walad daniya to al'arabul arba'u larabawan larabci larabawan da suke na asali babu wani mutumin da ya kai su taurin kai da jin izza da jin buwaya kamar su wal jahiliyatu da kuma wal jahiliyatu da ko mutanen da suke cikin lokacin jahiliya lokacin ba ilimi juhala wanda suke su ma jahilai ne yanayin ba kwandishin bane na ilimi sannan kuma su din ma ba masu ilimin bane kaga duhu kan duhu kenan to amma duk da haka wa ada atli amriki sai suka biya ga lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamar magana bace fa wannan ba karamar magana bace fa imam al-busari ya faɗa wannan iya wannan baitin magana za a yi da shi magana za a yi akan san aka shiga karatuttuka malam kai وتوالت للمصطفى آية الكبرى عليهم والغارة الشعواء وتوالت للمصطفى آية الكبرى عليهم والغارة الشعواء إيه آية الكبرى شيني فائل كراتن آية الكبرى آيوي ما في جرمة من يمن ين آيوي وتوالت سيسكي تجيروا للمصطفى قال النبي صلى الله عليه وسلم abubuwa manya-manyan ayoyi abubuwa da na ban mamaki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mutumin da za a gaba ana ganin ba yadda za a yi musulunta sai ya zo ya ce ya musulunta abin da ana gaba sai yiwu ba sai ya zo ya yiwu shine ayatul kubra manya manyan ayoyi ga qur'ani ya ta sauka malam ayatul kubra ayoyi masu girma wata wala sai suka ta je ruwa lil mustafa ga annabi sallallahu alaihi wasallam alaihim akan su wal garatu ga kuma yaki sha'awa'u ta ko ina shine sha'awa'u ta ko ina yaki da safi da rana da dare duk lokacin da suka cokalo to sai su ga yaƙi shine walgaratu sha'awa yaƙi ta ko'ina ta ko'ina ga ayoyi an zo da Qur'ani ce zo da irin saka kasa in ka cokalo masifa kuma kai ma shine walgaratu sha'awa ga yaƙi gara shine hari walgaratu sha'awa ga hare-hare ta ko'ina addinin musulunci ya balle eh wa iza ma tala kitaban min Allahi تلته الكتيبة القضراء قضراء وإذا ما تلا كتابا من الله تلته كتيبة قضراء وإذا ما تلا ما دنا زائدة وإذا ما تلا كتابا من الله lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa littafi daga Allah katibatul qadra'u katibatu rindinar yaki qadra'u wacce take mai tuta koriya talatu sai ta biyo baya ga wa'azi ga yaki mu kuma yanzu abin da yasa al'amuran mu suka ki gyaruwa iya wa'azin ake yi akwai mutane da yawan da suke laifuka ba sa buƙatar ka musu wa'azi idan za ka sauke ƙur'ani tun daga bakar hannu su kana gaya musu abin da suke nan ba daidai ba da ba su daina ba amma kwaman kawai je ka samu kurtin ɗan sanda ka sa ya kama su ka gani da yawa abubuwan da ake ganin ƙasa ta ƙi gyaruwa rashin tsaro ya yawa da yawa akwai wanda ba wa'azi suke bukata ba wanda yake bukatar wa'azi sai a mar wa'azi wanda yake bukatar nasiha sai a masa nasiha wanda yake bukatar a rarrashe shi sai a kira shi a rarrashe shi to amma akwai mutane da yawa wanda fa ba wannan suke bukata ba da yawa akwai akwai abubuwa na barna da yawa wanda da gwamnati ta sa kai da tuntuni da an daina shedanin mutum za ga ya addabi kowa kurtin dan sanda in ya kama shi sai ga ya kama makyarketa kaga abubuwa da yawa na tsaro akwai matsala ta gwamnati a ciki wa iza ma tala kitaban min Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta littafi daga Allah ga Qur'ani ana karantawa katibatu rundunar yaki kazra ukoriya talatu sai ta biyo bayan ta eh in ka kiji ba ka ki gani ba eh wanda bai ji bari ba zai ji hoho shine wakafahu almustahzi'ina wa kamsa anabiyyan min qaumihi istihza'u wakafahu almustahzi'ina Allah ya isar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mustahzi'ina masu yi masa isgilanci wanda Allah yake cewa inna kafainaka almustahzi'in wa kafahu almustahzi'ina Allah ya isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga wanda suke masa isgilanci wa kam saudewa istihza'u yin isgilanci wa kam saudewa istihza'u isgilanci sa'a nabiyan yakan bata wa annabi rai min kaumihi daga mutanansa da yawa annabawan aka aka musu isgilanci ba sa jin dadin haka shine wa kam saudewa istihza'u yin isgilanci sa'a nabiyan yakan yakan bata wa annabi rai yakan sa annabi damuwa min kaumihi daga mutanansa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda yake so su musulunta suna ta baudewa sai da Allah ya rarashe shi a Qur'ani yace fala allaka baqi wan nafsaka ala asirihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa ya rasulullah za ka kashe kanka ne saboda sun ki imani dan bakin ciki za ka kashe kanka dai dan bakin ciki dan sun yi dan sun ki yin imani da alqur'ani ورماهم بدعوة من فناء البيت في حال السالمين فناء ورماهم النبي صلى الله عليه وسلم سيجي في سو بدعوة دوت إلير الدعاء في فناء البيت أفرفاجية لكن كعبة شين في فناء فناء شين فرفاجية في فناء البيت أفرفاجية لكن كعبة فناء كاريوة للظالمين ga azzalimai fiha sun tabbata cikin wannan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu eh wallahu alam bari mu tsaya anan saboda kamar wata tasha ce